من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب التأليف بذي الخليفة babu wato kwana a zulhulaifa Ah, wanda zai harama in ya zo zulhulaifa ya kwana in ya so da sassafe ya dau hanya shine a wato ya huta sai ba asuba ya dau hanya ta aris yin rudumi a zulhulaifa
على ما يسمى إبراهيم بن- بن مسعود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال قال mahaifinsa ya ce مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة a manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwana a zulhulaifa ببيداء a filin a sararin da yake wajen ya وصلى sallah a masallacin zulhulaifa أخبرنا عبد الله بن الله عن سعيد بن- عن زهير عن موسى بن عقبة بن عتبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه cewa a- manzala sallallahu alaihi wasallama هو في المعرس yana gurin da ya yi ririmi ma'ana wajen da ya yi bacci ƙarshen dare وهو عند أبي ذر a هنا zulhulaifa تركيا an zo masa قيل له aka ce da shi in na ka bi badha a mubarakatin kana fili mai albarka kana waje wanda yake mai albarka أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi عليه wasallama وسلم حضر بدحاري ya durƙusar da dabbarsa a du- a a fili wanda yake wa- wato a zulhulaifa التي لأخرى wanda suke zulhulaifa ya yi sallah a wannan wajen باب البيداء babu filin wanda yake zulhulaifa أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مالك وهو بن شميل قال حدثنا أشعب وهو وهو بن عبد الم- عبد الم- عبد الملك an al-hasan an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a zahar a filin da yake zulhulaifa wato bai da a fili inda yake ba komai sun maraki ba sannan ya hau musa idan jabalar bai da ya hau dutsen nan da yake wannan filin ya yi harama da hajji da umra yayin da ya yi sallar azahar wato a wannan wayar a zahiri ma aka bayyana cewa harama da manzon Allah ya yi da hajji ne da umra gaba daya ma'ana kenan kirani a malamai suke cewa abun mamaki hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne gashi kuma an yi da dubban mutane amma sai ya zamo yanda wannan suka ruwaito sai a ga wato sab yanda manzon Allah ya harama sai a ga bambanta da yanda wannan suka ruwaito akwai wanda ruwaya wadda take tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai haramar da ya kirani ba ba ifradi ba amma akwai ruwa da take nuna ai ifradi to babin yin wanka don harama da hajji ko umra wanda zai harama da hajji ko umra ya yi wanka حضرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن- عن ابن القاسم قال حدثني مالك an abdurrahman ibn al-qasim an abi an asma bint umays annaha waladat muhammad ibn abi bakr as-siddiq a shi a, wato qasim ya karbo a shi abdurrahman ya karbo hadisi daga mahaifinsa shine qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq shi kuma ya karbo hadisin daga wajen wato kakarsa ita ce asma'u bintu umaisin asma'u bintu umaisin ita ce kasar- kakar qasim ne muhammad domin ita ta haifi mahaifinsa a cewa ita ta haifi ɗanta muhammad ibn abi bakr as-siddiq din bai da a filin da yake a zulhulaifa صدق يا أبو بكر ذلك لرسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci am sayyidina Abubakar Allah ya kara da gare shi ya ambaci wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال sai manzon Allah ya ce da sayyidina Abubakar مرحبا ka umarci Asma'u ta yi wanka ثم لتهيئ sannan ta yi harama ashe wannan wankan ko da mace da take cikin jini na haira ko na biki bai hana a ce ta yi wankan ba ta yi wankan ta yi harama
حبرني عمر بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثنا خالد بن وهب خالد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى وهو بن سعيد الانصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن ابيه عن ابي بكر انه هرج حاجا ya fita don yi haji wato shi kasimu ya karbo hadisin daga mahaifinsa shi kuma daga mahaifinsa Ah, cewa mahaifin ka- ah, mahaifin na muhammad shine sayyidina abubakar ya fita don yi haji tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana alhali a sannan yana tare da matarsa ita ce asma'u bintu umaisir wadda take daga banu khas'am ya ce falan ma kanu falan ma kanu bi zulhulaifati yayin da suka je ku da ake kira zulhulaifa sai a sai da asma'u ta haifi ɗanta muhammad ibn abi bakar sai sai da na abubakar ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari cewa matarsa ta haihu manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar ya umarci matarsa cewa ta yi wanka sannan ta yi harama da hajji ta aikata duk abin da mutane suka aikata jinin biki ba zai hana ta ta yi wata ibada daga ibadun hajji ba kome na hajji a yi sai dai abu ɗaya shine ba za ta yi dawafi da ka'aba ba wannan ne ba ta da dama ta yi sai ta yi tsarki sai ta tsarkaka daga jinin bikin haka ba kuma hukuncin yake a idan da jinin haira ne babu wankan wanda ya yi harama da hajji ko umra أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن بن هنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والنسوة بن بن معرفة أنهما اختلفا cewa an samu bambancin fahimta tsakanin sayyidina Abdullahi bin Abbas da kuma sayyidina Musa ibn Maharama wanda duk sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بالأبواء abu da ake kira abuwa'u sunan ƙarƙa- alƙarya ce tsakanin Makka da Madina asalin abuwa'u din sunan dutse ne to amma sai zamo akwai gari a gindin dutsen shi ma garin sai zamo ana kiransa da sunan dutsen قال ابن sai عباس Abdullahi bin Abbas yace رسيت المهرم رأسه wanda zai harama da haji ko umra ya iya wanke kansa قال النسوار Nisuwar ya ce, رأسه wato ah, wato ba wato ba wanke kansa ba فأرسلني ابن عباس ablan abbasin sai ya aike ni a izuwa abi ayyub al-ansari wanda shi ma sahabi ne kuma kamar ya girme su musamman a shekaru dan in tambaye shi daga wannan نعم فوجدته يغتسل Sai na same shi. yana wanka tsakanin bangwayen rijiya وهو مستتر alhali ya kare jikinsa da tufafi فسلمت عليه ne masa sallama na ce أرسلني إليك عبد الله ya ablan abbasin shi ya aiko ni gare ka أسألك dan in tambaye ka kaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanke kansa alhali yana cikin harama فورى أبو sai أيوب Abu Ayyub al-Ansari ya sa hannunsa akan tufafin da da ya kare shi قال أنا ya sunkui da shi yadda zan iya ganin kansa تاب رأسه har sai da kan nasa ya bayyana gare ni ثم قال sannan ya ce da wani mutum da yake zuba ruwa akan kansa cewa ya zuba cewa ya zuba ruwa akan kansa su ma raka rasa hubiya daidai sannan ya motsa kansa da hannayen eh, ya motsa kansa da hannayensa ya sa hannayensa ya dirje kansa ya bu- ah, dirje gaba da baya نعم وقال ya ce هكذا abu ayyub al-ansari ya ce haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa باب النهي عن السياج المسبورة bilwarsi wa za'afarani fil ihrami babin cewa an hana wanda ya harama da haji ko umra ya sa tufafin da aka rina da wars ko za'afaran أخبرنا محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال abdullahi umar ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga ce wanda ya harama da haji ya sa tufafi wanda yake an rina shi da za'afaran ko da wars أخبرنا أبا بكر بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله an عليه وسلم tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما يلبس المهرم me wanda ya harama da hajji ko umra yake da damar sawa na daga tufafi wani tufafi aka ba da dama ga wanda yake cikin harama ya sa قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما يلبس الغير.
wanda yake cikin harama da hajji ko umra ba daidai bane ya ce zai sa riga ko ya sa burnus da tufafi wanda yake rufewa har kai ولا سراويل ko da kwando ولا إمام ko rawani ولا ثوبا مسه ولا ko tufafin da waras ya taba shi ولا زعفران ko za'afaran kai ya sa takalma wanda suke sau ciki إلا لمن لا يجد sai fa wanda bai samu sambatsai ba wanda bai sami fada ba فإن لم يجدن عليه idan bai samu fadan ba فليقطعهما to sai ya yanke hufin nasa wato takalman nasa wanda suke sau ciki حتى يكون أسفل من har su zamo ƙasa da idan sau ya zamo ƙasa da idan san dinnan wajen a yanke yake
باب الجبة في الإيران babin sa hukuncin sa jubba a yayin harama da hajji ko umra وعنوانه هنا حبيب القنبي القمسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قل حدثني علاء عن عن صفوان بن يعلى يعلى بن أمية an abihi annahu qad ya ce ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم wa huwa yunzalu alaihi kai ni ba burin da nake irin in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin san wato wakacin da wahayi yake saukan masa ni babban burina a ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali wahayi yana saukan masa in ji shi eh, wato ya alabin umayyata فبينا نحن بالجيران muna gu da ake kira jirana والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة alhali mazala yana cikin wata rumfa فأتاه الوحي sai ko Allah ya sa aka yi masa aikin a sannan فأشار إلي sai sai عمر na umar da ya ji magana ta ta baya ya nuna mun kai ne mai cewa burinka babba a duniya shine ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ake saukan masa da wahayi to zo mu zo قال هل تأتي sai na shigar da kaina cikin wannan rumfar فأتاه رجل sai wani mutum ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallama حرم في جبته da haƙiƙa ya yi harama da umra ga shi ko da sanye da jubba مكرمه به ya kwaɗe jikinsa da turare sai ƙanshi ne yake tashi daga gare shi فقال يا رسول الله sai mutumin nan ya ce ya rasulallah wata magana za ka faɗa a game da mutumin da ya yi harama a cikin jubba إذ أنزل عليه الوحي mutumin nan yana faɗar wannan tambayar sai Allah ya sauko da manzo aiki فجعل النبي صلى الله عليه dan zara sallallahu alaihi wasallam ya haɗe yana bin shari bizalika saboda saukar aikin fasuriya anhu a ƙarshe aka yau aka yaye haka daga gare shi aka an gama aikin an gama isar da aikin na sannan قال sai manzo Allah ya ce ina mutumin da ya tambaye ni a kusa ba daɗewa فأتى ko mu ce bin rajuli aka kawo mutum aka ce rasulullah ai wannan ne mai tambaya قال sai manzo Allah ya ce أما الجبة amma jubba fa فاتلها hala'aha ka cire ta fa hala'aha ka cire jubba ba a sa jubba ana cikin harama da haji ko umra وأما الدين amma turaren da kasa فبصره ka wanke shi ثم وحدث summa ahadith ihrama sannan ka sake wata harama فقال wannan kenan akwai hujja a ciki ga wanda suke cewa duk abin da aka yi saɓanin yadda aka yi umarni da shi sai ya zamo ɓatacce Ah, dalla ala fasadi ma an hunhi lidillihin wakila la fawajjihi Ah, me yasa aka ce za a gano daga wannan hadisi dan manzo Allah cewa ya a ƙarshe summa ahadith ihrama sannan ka farar da sabuwar harama ashe waccan harama ba ta yi ba kenan saboda ya yi ta bayan da aka ce a yi ba ya yi ta yana sanye da juba ya yi ta ya shafe jikinsa da turare an ce ko ba a harama da haji ko umra a cikin jubba wanda ya harama da haji ko umra ba daidai bane ya sa jubba ba daidai bane ya sa turare ashe wacce harama ta su ta zama ɓatacciya shi yasa wannan ya shirya musu wannan kaunin ko duk dalla ala fasadi ma an hunhi lillahi wa qila la fa wajhi fasan kayan li shigari inda na to wal hanafi lam yara faskan hauna ya hadisi ko bai saba hada hukumar bid'ati ba a ba a bayyana cewa haka ba yawwa wannan ba a bayyana ba amma ta yi ya zamo a gano shi daga wasu dalilan cewa wanda zai harama ga inda zai harama ko kuma shi a ɗauke shi a matsayin daman tunda a nan yake a sannan ai kamar wanda gidansa yake bayan miƙaci ne sai an huce miƙaci to قال أبو abu عبد a nasa'i ya ce ثم حدث إهرام amma wannan kalma ta ƙarshe wadda yake daga jere ta za a iya fahimtar wasu hukunce-hukunce masu yawa shine a sun mahadis iraman ما أعلم أحدا قال ba ban san wani ba da ya faɗi wannan kalmar من حديث sai shi malamin da na karɓi hadisin a wajensa shine nuhu ibn habibi duk sauran malamin da suka ruwaito wannan hadisin ba su faɗa haka ba ولا أسره محفوظا a iyaka zato na dai wannan ƙarin shazzi ne ƙari ne ziyaratun shazzatun shine ba ta zamo mahafuza ba abinda yake mukabalin mahafuzi shine shazzi والله amma Allah shi ne masani shi kansa almajirin mai ruwa- mai ruwaya da haka ya ce yana zaton maganar shazza ce wato ba maganar ya sake farar da harama sai dai maganar ya fidiya kenan
babu nahayi an an lubsi an yi su domin wurin babu hani daga sanya babban riga riga ga wanda yake mai harama yake cikin harama da haji ko umra أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama عليه وسلم wani tufafi ne aka bada dama ga wanda ya harama da haji ko umra ya sa قال رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce "Musulك ومس- ومسلك ka musa ka kusa riguna إلى الأمانة ko rawuna ko wanduna wannan barada ko a, riguna masu rufe haka واللفاف ko kuma takalma wanda suke sau ciki إلا أحد يزيد sai fa ɗaya mutumin da bai samu sambatse ba mutumin da bai samu fada ba da zai sa falyalbasu faini ya sanya sai shi wannan an ba shi dama ya iya sa takalmi sau ciki ويرداه amma kuma lalle ne ya yanke su daga wajen idan sau su kai ƙasa da idan sau ya zamo dunduniyarsa ta fito وقد بشوش مس kan ku sanya wani abu kuna cikin harba da haji ko umra wanda yake an shafa masa za'afara ne ko waras باب النهي عن لبس السراويل في الإيراد Babu hani daga sanya wando a halin harama da hajji ko umra.
أخبرنا عبد المالي قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلا Cewa wani mutum قال يا رسول الله ya ce ya Rasulallahi قال البس من الثياب me wani abu muke da damar mu sa daga tufafi idan za mu yi harama da hajji ko umra.
قال Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تلبس القميص ba daidai bane ku sa riguna ولا ولا wa qala قال عمر wa qala amrun amrun aliyin a wata barra ya ce qumusa ba kamisa ba da sigar jami'i ولا العمائم kan ku sa rauna ولا ka السلام kusa a wanduna ولا الخفين.
ka kusa takalman da suke sau ciki إلا أن لا يكون لأحدكم على sai fa idan ɗayanku ba shi da ƙarfin ya sai sambatsai abinda yake da shi hufin ne bai da ikon siyan faɗi gashi kuma yana da hufi فليقرأهما to ya sa hufin nasa am in ya so ya yanke kasa da idan sau ولا سوى ka kusa tufafin da waras ko za a faran ya sa ya taɓa باب الرخصة في لبس babin cewa an yi rangwame ga a cikin sa wando ga wanda bai da kwarjalle أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ya ce سمعت النبي Abdullahi Abbas ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba وهو يقول alhali yana faɗa a huduba tasa "السلام لمن لمن لا يجد إزارا ba laifi wanda ya harama da haji in bai samu kwarjalle ba bai samu zanin da zai daura ba ya sa wando لمن لا يجد النار Shi ne in bai samu zanin da zai samu لمن لا يجد Eh, النار ba laifi wanda ya harama da haji ya sa takalma sau ciki idan bai samu faɗai ba بالمؤمن daga wanda ya harama da haji ko umra a nan akwai kuma bambancin fahimta a in ya sa ɗin sai ya yi fidiya ko ko ba sai ya yi fidiya ba kamar da wajen malikawa suka ce a sai ya yi fidiya amma wannan izinin kawai abin da yake nunawa shine bai zunubi ba da sawa amma wannan bai kore a ce sai ya yi fidiya ba akwai wanda suka ce a tunda a zahirin hadisin ba a magana fidiya ba ai ba wata fidiya ma a kansa kenan tunda bai sami iko ba ne a kai to أخبرنا أيوب بن محمد الأوزان قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال a abdullahi abbasin ya ce سمعت رسول الله na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من لم يجد إزارا wanda bai samu zanin da zai ɗaura ba فليلبسها ya iya sa wando من لم يجد نعلا wanda bai samu takalma faɗa ba da zai amfani da su a halin da yake cikin aikin haji ko umra فليلبسها.
ya iya sa takalma sau ciki باب النهي أن تنت- أن تنتكب المرأة الحرام haramu نعم.
wannan babi ne a game da hani daga a ce mace wadda ta cikin harama da haji ko umra ta sa niqabi
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل wani mutum ya tsaya فقال ya ce ya rasulallahi ماذا تأمرنا an nalbasa min asiyabi fil ihrami wani irin tufafi zaka ba mu dama ko zaka umarce mu musa in muna cikin harama فقال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace في القميص abin da yake akwai in kuna cikin harama da haji ko umra ba daidai bane ku sa riga ولا السراويل ko wando ولا العمائم ko rawuna ko burda sai tufafi wanda yake rufe haka ولا الولد خفافا haka nan takalma wanda suka sau ciki إلا أن يكون sai fa idan an samu mutumin da ba shi da faɗe to ya iya sa hufin ما
ba a sola min alka'abai ne amma ya zama ya yanke shi ƙasa da idan sau ولا تلبسوا شيئا من الثياب kan ku sanya wani abu daga tufafi da aka sa masa za'afaran ko waras ولا تلبسوا- kar mace wadda take cikin harama da haji ko umra ta sa niqabi ولا تلبسوا kar ta sa safa ta hannu mace tana cikin harama da haji ko umra ba daidai bane ta sa safa ta hannu ita ce kufaz
باب النهي babin hani daga in an lubsi baranis bil ihrami babin hani daga sanya burnis a harama أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله wani mutum عليه ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم ما يلبس المهرم me muhrimi yake damar ya sa daga tufafi فقال رسول sai الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba daidai bane ku sa riguna ko rawuna ko wanduna ko burnis ko ko kuma takalma sau ciki إلا أحد الله in wanda za wanda za a ba dama ya sa takalma sau ciki sai wanda ya kasa samun tambatsa ya kasa samun faɗi to wannan ya iya sa takalma sau ciki amma fa ya tabbatar ya yanke su ƙasa da idan sau ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران a ka kusan wani abu da zafarani ya taɓa walarwarsu ko waras wajen malikawa kamar wannan umumu wannan umarnin wanda yake ami cewa in dai takalmi huffi ne murimi zai sa to sai ya yanke suka ce banda inda takalmin ya zamo mai tsada kwarai Eh, wanda yake huffin nasa mai tsada ne kwarai to wannan ba a ce ya yanke ba sai ya amfani da shi haka saboda me saboda shari'a ta yi hani daga tozarta dukiya in ya yanke ɗin ko sai ya zam tozarta dukiya ne to نعم أخبرني عمر بن إسماعيل بن إبراهيم وعمر بن أبي قال حدثنا يزيد وابن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد الأنصاري عن عن عمر بن نافع عن أبيه عن عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله وأنا متى أتبع من الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب إذا أحرم ما ن- ما نلبس من الثياب إذا me muke da damar sawa daga tufafi idan muka yi za mu yi harama da hajji ko umra قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ku sa riguna ko wanduna ko rawunna ko burnus ولا إيه ko hifa hubbobi takalma sau ciki sai fa in an samu mutumin da ba shi da faɗe فليلبس to ya iya sa takalman sau ciki amma ya yanke su ƙasa da idan sau ولا تلبس ka kusa wani abu daga tufafi da yake waras ya taɓa shi ko za'afaran باب النهي عن لبس الإمام babin hani daga sa rawani a halin harama أخبرنا أبو العشاسي قال حدثنا يزيد بن زو- زريع قال kala da sana ayyubu an nafin an ibn umar qal ablan umar yace نادى النبي annabi sal- nabi رجل wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam قال ya mutumin nan da ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ما نلبس إذا أحرم ya rasulullah me muke da damar sawa idan za mu yi harama da hajji ko umra قال sai manzo Allah yace لا تلبس القميص ba daidai ne za ka harama da haji ko umra ka sanya riga ba ko rawani ko wando ko burnus ko takalma sau ciki sai fa idan baka samu sambatsai ba idan baka samu sambatsai ba baka samu fada ba to sai ka sa hufin amma ka yanke ƙasa da idan sau حدثنا أيوب العش- أيوب العشع بن بن الكلامي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر yace نادى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam قال ya ce ya rasulallah me muke da damar sawa idan za mu yi harama da haji ko umra قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkace zaka sa riga ko rawani ko burnus ko wanduna ko takalma sau ciki
ألا يكون sai fa in aka rasa takalma fade إلا يكون in ya zama an rasa takalma fade كفين ka iya sa takalma sau ciki amma kada su rufe id- wajen idan sau ya zama wato an yanke ƙasa da idan sau لا ثوب مسبوغا haka nan kaka sa tufafin da yake an rina shi da waras أو ذا ko za'afara ne أو مسه ولد.
ko tufafin da waras ko za'afaran ne taɓa باب النهي عن لبس الخفين babin hani daga sanya hufofi a yayin harama takalma sau ciki a cikin harama da haji ko umra أخبرنا حماد بن سري عن أبي هريرة قال أنبأنا عبيد الله بن عمر أن yace قال سمعنا- سمعت رسول na ji manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا تلبسوا كالإعراب والنساء.
kan ku sanya wanduna a cikin harama da haji ko umra لا تلبسوا haka nan kan ku sa wanduna حديث ولا صلاة a ɗariguna ko wanduna ko rawuna ولا براءة ko burnus ولا خفاف.
ko takalma sau ciki باب الرخصة في باب الخفين.
an yi rangwame a cikin a sa takalma sau ciki a halin harama da haji ga wanda bai samu sambazai ba bai samu faɗa ba حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال انبانا ايوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال Mm. Abdullahi Abbasin ya ce, صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa اذا لم يجد ازارا idan wanda zai harma da hajji ya rasa zanin da zai daura فليلبس السواد ya iya sa wando واذا لم يجد نعلا idan bai samu fadan da zai sa ba ya sa takalma sau ciki amma fa ya yanke su ƙasa da idan sau باب أيهما أسفل من الكعبين.
babin cewa in za a sa takalma sau ciki sai an yanke su ƙasa da idan sau أبا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce إذا لم يجد المحرم nan ala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wanda zai harma da hajji ko umra bai samu fada ba ya iya sa takalma sau ciki فليقرأ amma fa ya wanke su ƙasa da idan sau باب النهي عن أن تل- أن أن talbasar muhuri matin kuffa zai ne babu an yi hani mace da ta yi harba da haji ko umra ta sa ta safa ta hannu أخبرنا أشهر بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام wani mutum ya tsaya ya ce ya rasulallah ya miƙe ya ce ya rasulallah من الثياب me za ka umarce mu musa daga tufafi in muna cikin harama da hajji ko umra قال رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تلبسوا الأمور abinda zan faɗa muku ba ku ba sa riguna ولا السراويل ko wanduna ولا الهدي.
ko takalma sau ciki أن يكون رجلا sai fa idan mutum ne da ba shi da faɗe نعم falil basul hufain ya iya sa takalma sau ciki amma a yanke su ƙasa da idan sau ولا يلبس شيئا من الثياب kada ya sanya wani abu daga tufafi da yake an sa masa zafaran ko waras ولا تنتقل ba daidai ba ne mace da take cikin harama da haji ko umra ta sa niƙabi ولا تلبسوا ba ba daidai ba ne ta sa a, safa ta hannu باب الترديد عند الإحرام babin a sa wani mai a ɗan fara gashin kai idan za a yi harama murimi ya sa mai mai kama da ƙara-ƙara haka ya zamo ya haɗe gashinsa wannan ana yi ne don kada ƙura ta shiga cikin gashin ta yawa Eh, kamar waɗanda daman su al'ada su sukan bar gashi da yawa to irin wannan- wani in yi harama musamman da sai ta yi ya kwan talatin a cikin harama sai ta yi ya kwan ishirin ishirin da wani abu a cikin harama to in bai haka ba sai ya zama kuma duk ƙura ta taru a cikin gashin kan nasa to amma idan ya ɗan fare gashin ya zamo ya, ya, ya sa masa kamar ƙaro ya haɗe to duk abin da ya hau kai sai ya yiwu ƙasa sai ya faɗi ƙasa ba zai shiga cikin kan ba Mhm.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع an abdullahi bin umar an uti ya fata qalat yar uwarsa sayyida hafsatu yar sayyidina umar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace قلت للنبي صلى الله عليه nace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi وسلم ما شأن الناس hallu me yasa da aka zo makka da mutane suka yi dawafi suka yi sa'ayi sai suka yi tahalluli ولم تهل من عمرتك kai ko da ka gama wannan baka yi tahalluli ba قال sai manzo Allah ya ce إني لبت رأسي abin da yasa dan ni na dan fargashin kaina وقلبت na rato da hadaya ta wadda yake ne mata takalidi ne mata rataye لا أهل shi yasa ba zan ta halluli ba sai na gama aikin hajji
أبا يعبد بن عمرو بن السيد والحارس بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب أخبرني يونس عن عن ابن شهاب an salimi an abihi qal ablan umar yace رأيت رسول الله صلى الله na ga manzo Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam yana harama da hajji murabbidan alhali ya dan fara gashin kansa باب إباحة الدين عند الإيران babu ana ta sanya turare lokacin yin harama da hajji sanda za a yi harama da hajji kafin a yi haramar a iya shafa turare wannan wannan magana ce da yake akwai bambancin fahimta da yawa tsakanin malamai kamar malikawa su suna ganin a'a ka ai saboda kiyayewa amma wasu za yadda za a faɗa a hadisin nan suna ganin a yi bari ma suna ganin an so ma yin haka أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة قالت sai da aisha ta ce زوجت رسول الله صلى الله na عليه shafa manzo sallallahu alaihi wasallam turare yayin da zai harama lokacin da yake nufin ya haramar kafin ya haramar ni ce da kaina na ɗau turare na shafa masa وسلم عند إهلاله A- haka nan da ya gama aikin hajji kafin ya aikata komai ni ce na shafa masa turare biya danye da hannayena أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت aisha ta ce زوجت رسول na الله sawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare yayin da zai harama kafin ya harama وبه haka nan lokacin da ya tahalluli ya gama aiki kafin a ce ma ya yi dawafi da ka'aba Eh, shi yasa wannan kamar raddi ne wannan hadisi kamar raddi ne akan malikawa da suke cewa in mutum bai dawafin ifara ba ai karahiya ne ma ya shafa turare gashi Aisha ta ce ai ta shafa manzo Allah ma bai dawafin ifara ba su suna faɗa cewa in aka tahalluli karami shine aka jefi akaba a ranar sallah to an yi tahalluli daga komai sai abu biyu shine mata da farauta ko kuri haddebu ko kuri haddebu yadda ya faɗa a wata sarko cewa karahiya ne a shafa turare a sannan to a wannan hadisin kamar raddi ne a kansu ko to a bana na sai nun mansurin سير بن جعفر النسابوري قال كان عبد الله بن زبير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ta ce زوجت رسول الله na sha wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare yayin da zai harama قبل أن kafin a ce yayi harama يهل haka nan kuma lokacin da ya gama aikin hajji yayin da ya tahallulin tun kafin ya dawafin ifara yadda aka faɗa a wancan أخبرنا سيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المازني وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت sai da Aisha ta ce زوجت رسول الله صلى الله na shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare lokacin da zai harama عليه yayin da ya nufin ya harama وسلم kuma na shafa masa turare bayan ya gama aiki bayan ya jefi dutsen akaba kafin ma ya je ya dawafin ifara an ramrata anil auza'i an zuhuri an urwata an aisha ta qalat sai da aisha ta ce na shafa manzala sallallahu alaihi wasallam turare lokacin da zai da ya gama aikin hajji na shafa masa turare lokacin da zai harama ɗiban turare haza illa iyaka turaren da na shafa masa ba irin turaren ku ne na yanzu ba ko yanzu kun yi turare mai maiko sai a shafa turare a gaga gurbinsa to wanda na shafa masa mai kanshi ne amma ba maiko shi ya saro shi ne ba dadewa ba bai da maiko in an shafa turare wanda yake dadewa ai mai maiko ko shi ne yake dadewa a tufa ko a jiki قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عروة عن أبيه قال يتي ناتي دا عائشة me kika shafa wani irin turare kika shafa manzo sallallahu alaihi wasallam tace da mafi kamshin turare yayin da zai harama da kuma yin san da ya tahallule ibn sulaiman qala an bana shu'aib ibn al-layth an abihi an shami ibn urwata an usman ibn urwata an urwata an aisha ta qalat sai da aisha tace na kasance na shafa manzo sallallahu alaihi wasallam turare yayin da zai harama da mafi kamshin abin da nake da shi عمر عبد بن علي قال حدثنا ابن ادريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عن- عن ابيه عن عائشه قالت tace قل- قال- كنت na kasance ina shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare جاء جاء يد وعدي mafi kamshin abin da na samu لحله وهله lokacin da zai harama da sanda zai tahallule وحين يريد ان يزور haka nan ma sanda duk yake son ya je Ka'aba wato in za shi kamar dan umra عمر بن ابراهيم قال حدثنا وسيم قال انبانا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال in Qasim yace قالت عائشه Aisha ta ce تيمت رسول الله na shafa manzo sallallahu alaihi wasallam turare kafin ya harama ويوما haka nan ranar layan kafin ya zo a ce ya dawafin ifara da Ka'aba na shafa masa turaren da yake akwai almiski a cikinsa عن وعمر بن ناصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد عن adaniya yana nufin mutumin adan ya karbo daga sufyanu tawili عبد الله بن المبارك قال أنبأنا إسحاق yani al-azraqa qala amma ana sufyanu
عن الحسن بن ubaidillahi an ibrahima an al-aswadi an aisha ta qalat sai da aisha ta ce kai ka ce ina gan ina duban yadda turare shata akan manzo sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin harama قال عبد بن ناصر fi hadisi wa bi sidibil miski shatawar turaren almiski bi mafriki rasulullah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a tsakiyar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أخبرنا مع- محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن منصور قال قال لي إبراهيم وحدثني حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سيدة عائشة تجي فكان يراوي يوسف Bibi.
bibi أنا ganin shata wa turare في مفارق رسول الله a kan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam alhali yana cikin harama لا، باب وري بيبي babu gurin da ake shafa turaren أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا زهير عن مسعود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت sai da aisha ta ce كأني أنظر إلى kai ka ce ina duban shatawa turare a kan manzo sallallahu alaihi wasallama وهو مهدي.
alhali yana cikin harama أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا سورة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت sai da aisha ta ce كنت أنظر na kasance ina duba zuwa shatawa turare a gindin ka- a gindin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah yana cikin harama أخبرنا عبيد بن مسألة قال حدثنا بشر عالمنا مفضل قال حدثنا شعبة عن لكن an Ibrahim an al-Aswad an Aisha ta qalat sayyida Aisha ta ce كأني أنظر dai ka ce ina ganin shatawa turare a رسول الله mar- a marabar gashin kan manzo sallallahu alaihi wasallam وهو مهدي.
alhali yana cikin harama أخبرنا بشر بن خالد بن العسكري عسكري قال an ba na muhammadu wa hubnu jafarin gundaro an shubata an sulaimana an ibrahima an al-aswadi an aisha ta qalat sai da aisha ta ce
لقد hakika رأيت وجهي na ga shatawa turare akan manzo sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin harama أخبرنا الناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت sai da aisha ta ce كأني أنظر kai ka ce ina ganin shatawa turare amma rabar gashin kan manzo sallallahu alaihi wasallam alhali yana yin talbiya أخبرنا قتيبة وعن الناد بن السري عن أبي الأعوس عن عن أبي إسحاق عن الأسود an aisha ta qalat sai da aisha ta ce عن النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance قال الناد kana rasulullah sha ta sarwayar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance أراد أن يهرم idan yana nufin yayi harama ادعى نبي أبي بفارس yakan shafa mafi kamshin abin da ya samu na turare ta an ga shatawarsa a kan manzo da kuma a gemun manzo تابعه إسرائيل على هذا الكلام Mhm, wa qala abdurrahman ibn al-aswad an abihi an aishata عن عائشة أخبرنا عبد بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت سيدة عائشة تجيب كنت أدعي na kasance na kan shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare mafi kamshin abin da nake samu na ga daga turare تعالى har in ga shatawa turaren a kansa da geminsa kafin ya harama أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت سيده عائشه تجي رأيت وجهي hakika na ga shatawa turare a marabar gashin kan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan kwana uku ma da shafawa أخبرنا علي بن حجر قال أما أنا an شريك abi isa ka an aswadi an aisha ta qalat sai da aisha ta ce كنت أرى وجهي na kasance na ganin shata a turare a marabar gashin kan manzo sallallahu alaihi wa sallama بعد ثلاث bayan kwana uku ma أخبرنا عبيد بن مسألة عن بشر عن عن بن المفرد قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتس- منتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر na tambaya Abdullahi ibn Umara عن الدين daga shafa turare yayin da za a yi harama فقال sai ya ce أنا أتبع bil qadrani ai ni in shafa man gero هي أحب إلي ya fi soyuwa gare ni daga a ce zan yi harama wa in ce zan shafa turare Abdullahi ibn Umara yana ganin shafa turaren ba daidai bane فذكرت ذلك لعائشة shi a wato muntashin a Muhammad ibn al-Muntashir yace sai na faɗi wannan magana da naji daga Abdullah Umara ga Sayyida Aisha sai ta ce Allah ya jira ba Abdurrahman wato shine shi Abdullah ibn Umara hakika na kasance ina shafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare ya kewaya ga matansa sannan ya wayi gari yana tsatsafar da kamshi kamshi na tashi gari daga gare shi kuma ya harama أخبرنا عن نادر بن سري عن وكيع عن عن مسعد وسفيان عن إبراهيم بن معمر من تشيء عن أبيه قال ya ce سمعت ابن عمر na ji annan mubara yana cewa عن مصباح مطليا da an usbiha muddaliyan bi kadaranin wallahi in zamo na shafe jikina da man gero أحب إلي ya su ba gare ni daga ce wa in zamo na yi harama a rauɗi ba ina tsatsafar da kamshi فجعلت على عائشة sai na shiga wajen aisha in ji muhammad ibn muntashir na ba ta labari da abin da na ji abdullahi umar ya faɗa sai ta ce ni da kaina na shafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turare ya kewaya ga matansa sannan kuma da gari ya waye ya harama
باب الزعفران للمهرين babu hukuncin zafaran ga wanda zai harama أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن أبي عن أنس قال anas ibn malik yace عن عن النبي صلى annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani يتزعفرن أن يتزعفرن rajulu namiji ya sa zafaran idan zai harama da hajji ko umra أخبرني بشير بن عبيد عن بكية عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك قال yace نهى رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani عن التغافل daga shafa zafaran
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس أن أن رسول الله cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نهى- yayi hani daga sanya zafaran قال حماد amma da yake yana nufin maza aka ce kenan ba sai lalle halin harama da hajji ba ko ma ba halin harama da hajji ba ne cewa shi zafaran kamar ado ne na mata shi yasa namiji kenan abin da ya kamata a ce ya guji irin wannan Eh, kuma halin harama da hajji kana ma kenan jalam da sai tashi babu fil haluki
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم وقناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون